Allah ya saka malam Allah ya ƙara masa lafiya ƙara masa albarka har ga tumana akwai karatu da aka yi mana a baya cewar takan yi mutum a zahiri ga shi da ya mutu amma a hakika bai mutu ba haka za a binne shi a ta guma masa azaba ransa ya dawo to da kuma irin waɗannan tsarmakatai alhatumala tun da yanzu gashi Allah ya sa min ji wanda mataki za malam zai ɗora mu a kai domin Allah ya taimake mu tsira daga waɗannan halaye na tashin alƙiyama assalamu alaikum
assalamu alaikum rahmatullahi ai ya wanda za a faɗa shi annabar shi ya zo ya gaya mana hanyoyin da za mu tsira ya gaya mana da za mu halaka ya ya faɗi komai filla filla alayhi salatu wassalam kuma rayuwar barzahu ba wai sai an binne mutum a cikin kabari ba a haka rami a binne shi idan wuta ta cinye shi zama toka iska ta sheke ta sai an masa wata sau da ƙadirin alazalika idan wata dabba ta cinye shi ya bi jikinta ya zama jininta da tsoka sai an masa wata sannan a tafiyarsa da iya alaihissalam ya gaya mana abubuwa iri-iri na azabar kabarin ya ce wanda yake cin riba a rayuwarsa ta barzahu za a dinga zaunar da shi cikinsa ya fi girman ɗaki haka za a sa shi zauna a miƙar da ƙafarsa za a koro ali fir'aun kamar da ake koro dabbobi rududu zo ta wannan cikin za su yi ta tattakawa su wuce da safe sannan da marece haka za a koro su haka za su dinga yi masa tashin kyama duk mai cin ruba haka za a yi masa sannan alayhi salamu ya ce ya ga wanda za a kwantar da kuncinsa na hagu a tsora shi a ƙasa a ɗauko aska kamar ta wanzami a duba idansa a tsaga sai an zo tsakiyar kansa sannan a zo ƙofar hancinsa a tsaga sai an zo kansa sannan a komo leɓen bakinsa a tsaga kunnensa ta masa tsaga guda hudu haka bai zafi bai zurfi za a yi masa in aka yi masa a ɓangarensa na dama sai kuma a sake kwantar da shi a kuncin dama sai kuma za a yi wani hagu haka shi kafin a gama wani na damun ya warke shi kuma sake kwantar da shi a na dama sai a wani hagu haka za a yi ta hata shi kiyama cewa ake wa haka shine wanda yake sakin karya cikin mutane kun ga facebook din nan da wannan social media da mutane suke yanka karya a ciki kowa ya tanada wa kansa shari a kabari in bai faɗi gaskiya wala ka za a yi masa a ji ba a gani ba ka faɗa ba ne ce kai ka faɗa yaji ana ba da labari ba shi da tabbas kurin istar kauna ko bi arsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim a rayuwar kabari wannan azabar haka za a dinga masa sai ƙarya yake suke ta shiga cikin mutane har tashin alkiyama za a kai tun daga ran da aka saka shi haka zanga za mu sai an busa kahu sannan mai cin riba bayan an masa wancan ko sai a tura shi wani tafki in ya shiga tafkin yana ninkaya yana ninkaya yana son zuwa bakin gaba kuma an tanadi wani ya aje dan makoɗi in yi haka irin mai hannu din ne sai ya kafa sai ya jefa masa sai ya shiga bakin sai ya masa a makogoro sai koma yana ta mata gugu a cikin ruwa sai ya dan farke warke ya farfado yayi wani ya zai fito sai saki jefa masa shi ma haka zai ta gamuwa da shi so daga ana sai ta gaigaya mana abubuwa sannan ya ga waɗansu a cikin tanderu irin wanda ake yin gurasa da wuta a ciki balbalbalbalbal mai zafi dirbiɗi kuma da ya leƙa gansu tsirara ko ne ba mai tau sana ta koke-koke ya tambayi jibril suwa wannan ya ce su ne mazinata haka za a ringa musu kuma a cikin kabari hata shi kiyama kowa shi zai tsara wa kansa yadda zai kwanta a gabarinsa ba wanda zai masa duk abin da mutum ya shi zai tara duk abin da ya shuka shi zai girba kuma tabbas haka za a yi tun da asadiqul masduq sallallahu ya ce za a yi kuma haka za a yi kuma hatta kai Allah ya nuna masa da idan sanar ya ga abun tambayi jibrila ce ce kaji kaji kaji kaji wannan haka za a filin alkiyama a cikin rayuwar barzo da sauraka bin Allah shi ya kamace mu da yin abin da za mu zo mutuwa mutu da imani tun Allah ya tadarukin mu da rahama shi kenan tun muka zo lokacin da za a zo mu hadaina lakin zalke lafiya kusa bil anbiya wa man alaihi nussa to za a yi bayanin mutanen da annabi alaihi sai faɗa duk abin da aka yi in ka kiyaye wa'annan to ba za ka samu wannan matsalar ba eh ba za a samu ba eh shine mutanen mu akwai wata shekara zamu tafi maka baban mu alaji ino na gede gede su lokacin ba sa raina mutum ko su ga da ne kai ya taho har gida tun daga gida-gida ya zo ya sallama da ni muka gaisa ya ce za ka tafi maka kowane ce masa ya ce to in ka je ka yi addu'a kuma ka yi mana to sai mun ta manya ya ce da ni limamin gezawa fa shekararsa arba'in addu'arsa kwaya ɗaya bai taɓa ƙara ta biyu ba shin ya zo mutuwa ya mutu da ranar juma'a sai ya ce addu'a ka sana ya tafi ya bani sako ni in zaɓi abin da zan roƙa wanzu yanzu yana da bukace-bukace na mutumin yau na da bukace wani ke Allah ya bani kuɗi so nake Allah ya mun kaza da samu kayan ba wannan ba ne wancan abin mai haɗari shi ne to da lamuni an alaisu mai a kan irin wayan ya ce haka ya ce ko juma'ar irinsu shekara arba'in ba dare ba na tasha da wannan kawai ke roƙa haka ya ce wanda to ya dau na hannun sai ka dau hannu wajen magabatan ka ga yadda suka yi koma ko dau hannu haka ya gama kawai sai ta eh ba ga ne na gane ishara yake mun kawai shi ke kare ku amin da saka musu da alheri saka musu da alheri musu da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan da ake nuna yanzu a a wayoyi din na ce ga azabar kabari wannan ina ai kuskure ne wannan eh a nuna muce inda ya muce jin kabari irin wannan ne ba yi tsoron me zaka ji in ka ganshi kai ma sai ka kama shi ai ku ko ka ka murda kansa ka take ba shikenan ba da mu je tsoro ne ka ka murke sai ka to wannan da ake nuna wannan wai ba zai iya kasa ba wai ba zai iya kasa ba ayin aka ce akwai maciji a kiyama cikin kabari to ba macijin da ka sani bane wannan wannan kawai misali ne amma wancan rayuwar ba irin wannan mace ba irin ta mace baka isa kwakwa lokacin da shi mai yake nufi a can ba sai dai ka yi imani sannan har a dinga cewa yawa sun saka wani abu wai an saka wa'insu rukodoji an ji wani waje zai ji wannan annaba sai ce duk makalukin da ya ji abin da ake a kabari to nan shi ma kabarin zai kwana in Allah ya bude kunnan ya ji abin da ake a kabari to zai kwana dabbobi ne suke iya ji tumaki da awaki rokin sai ga makabarta sun tashi a guje sun yi rinkiu rinkiu to sun ji wani abu ba da daɗi ba su suna suna su sun ci ana ma dukan wani kuma abinda mutan yau muke yi mutum zai ga a gabansa ana zalunta wani yana neman taimako ko ya ce ba ruwansa ɗabi'ar kafirai ce duk wanda ya shiga kabari bai komai sai an masa duka da guduma za a yi masa mai karfin gaske a ce a gabanka aka zalunci wani ka yin komai wannan azabar kaure yake jawo sannan annamimanci shi ma azabar kaure ke sa mutum kullum kokari yake ga tsakanin masoya ya baci miji da mata kokari yake izuga mijin ko izuga matar a samu matsala to wannan shi ma in ya shiga kabari azaba za a masa haka wanda baya kula da tsarkin fitsari yana fitsari fantsaman ya gama ya tafiyarsa ko bai wa Allah ko wani ya shiga kabari sai an masa azaba dan da annabi alaihi wasallam ya zo zai wuce ya ga wani kabari guda biyu alaihi wasallam ya ce wa'annan azaba ake musu amma ba akan wani babban abu da su suka ba akan abin da ba su dauke shi babba ba amma a gurin Allah babba ne yace ɗayan yaushe bin namima annamimi ne kullum bata tsakanin musu yake ɗaya kuma baya la yahtarizum min bawlihi baya iya kiyaye kansa daga bawli yana yana fansama da cikin sun ko ba ruwansa da tsarkake su sai tashi tafiyarsa to wannan zai samu musifa a kabarinsa in yana yin wannan to suna nan da yawa ba irin wayancan da wani nuna hoto da wani wai wani hasan da aka yi ana faɗa yana wani ƙara yara suna kasa shiga ban ɗaki da daddare yawan nan wai tsoron me za ka ji wannan ne kabari amma da yake mutane ba su da imani wai wannan ne wai zai sa su tsoron Allah har abada wannan zai zama shi Allah shi haɗa na wajen zo dinga magana a kansa irin wannan na ga gidan talabijin ɗin ƙirƙira masu masu yin ƙirƙiro na ƙarya su ne tana kamar gyara amma sun ɓaci wai har sun nuno wai sirai an nuno wani abu wani da wata wuta barbarbar tana ce a ƙasa kuma da wani ɗan abu kamar zirin zare wai jama'a kamar wasu ƴan irin ƴan aljanin na wai suna takawa wai ana zindima ana faɗawa wai kuma ji hoto tsoron me za ka ji a wani tsoron me za ka ji shi ya san yadda siraɗi yake ba cewa an yi wata silin zare haka kamar wata gada idan aka zo mutum yana a rasatul kiyamati inda siraɗin yake yadda ka san gini wanda ake masa tudu ai ciko mai yawa a tsora ginin a kai kuma dandagar ya ƙasa tana haka in ana so a je gurin dole sai an yi mata takala mai yawa to an yi gina kama wata takala kowa sai ya hau da kansa sannan karkashi jahannama ce take komaji duk wanda ya gota yanda ka san a zuba gujiya boshashiya a cikin goran nono ana kada haka za a ji kayan cikin mutum sane in ya sauka ko kamar walƙiya ya wuce da za a tada cikin sa ya huta wata so da jahannama da ya wurkita wanda ya wuce da sauri ba wanda ya dinga jan cike balle wanda yake mukar da sun fiya ya tafi da ka sai ya tadda jaban jahannama bala'i kuma sun yi zabarinsa sannan wutar lahira annabi alaihissalam ya ce dunduniyar dan wuta kwaya daya ta kai mul bakwai to ke kanka ka san ba wuta ce irin wannan ba wannan wannan wuta ta lahira ce za ta ci wannan jikin nan ya ishe ta ya ishe ta dun duniya ɗaya ta kai mul bakwai to ya girman jikin to shi ne za ta lallasa shi ta ƙona shi ta karairaya shi kuma an yi ta iri-iri akwai na za'atun lishawa fata kai kawai take cirewa akwai da fuska ce tarfa wujo haku man dawo wata kirin fuska take ci akwai taɗalewa alal abida mai kama da ƙarfin wutar da ta kuma zuciya take kama ta buke ta sai buka jini gaba ɗaya ta tsaya to haka ubangiji iso ware su daban-daban daban-daban daban yaushe ido zai iya kwatanta wannan yaushe za a kwatanta wannan wuta ta lahira dun duniya ɗaya ta kai mul bakwai balle gangan jiki kuma ita za ta lallasa shi ta kare da ya shi kuma ya gamu da ƙwarsa su kuma an hamima fakaɗa an ama a ahu ba shi ruwan zafi a haɗa bihim suradiquha wa in yasaki su ga su bi ma'in kalmuhuli ya shi wuli wuju habisa sharab wa sa'ad murtabata Allah ka kiyaye mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye mu kiyaye mu amin amin ko aljanna ma ai kaga da dan aljanna ai kamu 60 ne yayi zangarama zangarama shine tsawon annabi adam alaihi salam kowa za a ci aljanna tsawon annabi adam za a tashi eh kamun sittin eh kamun ba ɗani ba kamun haka kamun sittin kowa kaga da an zama zagada zagada kenan eh ta Allah sa muna cikin da sa muna cikin innal ladzina sabaqa lahum minal husna ulaika anhamu aduna la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzinuhum al-faza'ul akbar la samuna cikin wani samuna cikin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh